وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر litinin watan ramadan yana da kwana goma alif dari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau muna goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya a wannan majalisi na sabana bank muke gabatar da karatunmu na goma a cikin karatunmu na wannan shekara da muke cikin suratul kafi yau insha Allah za mu tashi aya ta 58 wacce an karanta ta jiya da ta 59 amma yau za mu sake karanta su don ba da fassara su bismillah ala rama وربك الغفور ذو الرحمن لو آخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
Allah ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma Ah, kuma ubangijinka shine mai yawan gafara wanda idan bayansa suka yi kuskure ah, suka kuma yi aikin da zai yafe musu sai ya lullube wannan laifin nasu ya kyale shi ba zai kula shi ba ya yafe musu zur rahmati ma'abocin jin kai wanda a cikin jin kansa ya kuma sanya musu hanyoyi da idan sun yi kuskure ko sun yi laifi za su koma zuwa gare shi su tuba kasiru sattir ala zunubi wa kasiru tajawazi tajawazi an mu'akhazatihim ala zunubi kuma yana da kunya shi yasa yake suturta su shi ma baya so ku bayyana gare shi da laifuffuka law yu'akhidhuhum bima kasabu da Allah zai yi wa mutane hukuma da laifuffukan da suka yi la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta yi musu azaba amma suna yin kafirci suna musa ayoyinsa suna bijirewa amma duk da haka sai ba su lokaci watakila su tuba kafin su mutu to sai dai idan har suka ƙi tuba bal Allah ya ce to ka kyale su lahum bal lahum mau'idun wato akwai wani lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi tsakaninsa da su wannan mau'idin shine mau'idin alkiyama kamar da Imam al-Baghawi ya ce da al-Imam Ibn Kathir da wasu daga cikin malamai lan yajidu min dunihi mau'ila ba za su samu wani wata makarkata ba min dunihi koma bayan wannan alkawarin da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu ai la yajiduna makanan wa malja'an yaltaji'una ko yalja'una ilaihi min azabillahi azza wa jal ba za su iya samun wani waje da za su karkata su fake ba da zai tsiratar da su daga azabar ubangiji subhanahu wata'ala to wannan sai ya zama ballahum mau'idun dinnan alkiyama kenan Allah zai kyale su sai zuwa ranar alkiyama sannan Allah maɗaukakin sarki zai musu hukunci amma imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama a tafsirin sa yace ballahum maw'idun a'a kafin ma a je alkiyama tun a duniya tukuna akwai lokacin da Allah ya tanada ai ajalun muqaddarun yu'akhkharuna ilayhi idan wannan lokacin ya Allah zai saukan musu da fushin sa da azabarsu da azabarsa shi yasa Jamaluddin al-Qasimi a cikin Mahasil at-Ta'wil ya tafi akan cewa wannan mau'id din ai da ƙuraishawa ake shi da yakin ba lokacin badar duk wannan takadirancin da suke yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama takadirancin da suke yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama to akwai lokacin da Allah ya sa musu shine Allah ya ce ballahum mau'idun wannan mau'id din shine ranar badar ko ranar fatahu makka wanda anan Allah ya nuna musu bisu isa ba lan yajidu min dunihi mau'ila ba su samu wani abu da zai karkatar musu daga fushin da fushin Allah ba lokacin da wannan wannan lokaci da Allah subhanahu wataala ya sa musu yi Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rama ya ce wannan fadin Allah ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila ay makanan lan yajidu makanan yuquluna ilayhi ko yaquluna ilayhi wa hadha yawmul qiyama abin da ke ƙara tabbatar maka da cewa wannan mau'id din ana nufin ranar alkiyama saboda a ranar ne ba za su samu wani waje da za su je su ɓuya ba wa yahtamilu an yakuna ma yahsul lil kuffari min al qatl ala aidi al mu'minin kuma zai yi din a dauki ɗaya fassara a ce ballahum mau'idun akwai wani lokaci ranar kin dillanci da Allah ya sanya musu lan yajidu min dunihi maw'ila ba wani wanda ba Allah ba wanda zai karkatar musu da wannan lokacin ba wani wanda ba Allah ba wanda zai karkatar musu daga faduwar wannan azabar akan su ko kuma lan yajidu min dunihi ba za su samu koma bayan wannan lokacin ko azabar ba mau'ilan wani waje da zai hana azabar ta faru zuwa gare su wa tilkal qura ahlaknahu Allah ya ce to fa irin wayannan garuruwa ne muka dinga halakar da su lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci waj'alna limahlakihim maw'ida kuma muka sanya maw'idan lokaci limahlakihim na halakar da su Allah ya bada labarin garuruwa irin nasu annabi Nuhu da annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu da annabi lut da sauran al'ummatai da suka shuɗe wanda duk in ya bada labarin su kuma zai faɗa abin da ya faru a kansa a ƙarshe shine Allah ya halakar da su to wa tilkal qura wa'ancan garuruwan a halaknahum da muka halakar da su mun halakar da su ne fa lamma zalamu lokacin da suka zalunci kansu ta hanyar kafirci waj'alna limahlikihim maw'ida limahlikihim wannan ita ce kirar hafsu an asim waj'alna limahlikihim maw'ida ko muka sanya lokaci na halakar da su din da lokacin yayi kuma ba mu daga musu kafa ba sai muka halakar da su limahliki sannan shu'ba an asim shi kuma ya karanta da irin kira'ar hafsu sai dai lamun din yana mata fataha waj'alna limahalakihim kaga asim yana da ruwaya biyu ruwayar hafs limahalikihim ruwayar shu'ba kuma limahalakihim jumhur kuma na qura'u tis'a nafi'u da ibnu kasir da ibnu amir da abu am da kisa'i da khalaf da hamza da abu ja'far da yaqub gaba ɗayan suna karantawa waj'alna li muhlakihim waj'alna li muhlakihim sai muka sanya mau'idan lokaci li muhlakihim ay li ihlakina iyyahum sai zama muhlak din mimun din a mata rufu'a lamun din kuma ay masa fataha muhlak ay li ihlakina iyyahum muka sanya lokaci na musamman don mu halakar da su kuma haka muka halakar da su din kamar yadda Allah ya faɗa wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun walau ya'khidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun na'am sai Allah ya ce وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السخطة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنت لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكرا hasbuk barakallahu fik to bayan Allah madaukakin sarki ya gama gaya mana a irin gwagwarmayar mushrikai da kuma muminai da kuma irin girman kan da mushrikai suke yi da kuma sanya duniya da suke yi a gaba to anan sai ya kawo mana hanya ta tawalu da kankan da kai da mai da al'amari zuwa ga Allah komai girmanka da matsayinka ta hanyar ba mu labarin annabi Musa akan wani abu da ya faru a kansa kuma ya kankan da kansa kuma Allah subhanahu wata'ala ya fa'idantar da mu ilimi sakamakon wannan kankan da kan da annabi Musa ya yi. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito hadisi ta hanyar Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ahadu al-fuqaha as-sab'a daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi an kuma rawaito kamar yadda al'imam ibn kasir Allah ya ji kansa da rahama ya fitar a cikin littafinsa a cikin tafsirinsa shi ma dai imam al-bukhari ya kashi a cikin kitabun tafsir babu in qala musa li qaumihi imam muslim ma ya kashi a cikin kitabul fada'il cewa wata rana a ta hanyar ubay ibn ka'ab Allah ya ƙara yadda a gare shi abul munzir yake cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna musa qama khatiban fi bani isra'il wata rana annabi musa ya tashi yana wa'azi a cikin banu isra'il fasu ila ayyun nasi a'lam to yana cikin wa'azi sai wani ya ce masa ya annabin Allah muna so ka ba mu amsa waye yafi kowa ilimi a cikin mutane to annabi Musa tunda ana magana ilimin addini ne kuma shine annabi kaga a iya sanin sa ba wanda ya fi shi fa qala ana sai annabi Musa ya ce ni na fi kowa saboda shi aka turo ya kira mutane su bi shi kaga ya fi kowa sanin Allah ke fa ataba Allah alaihi iz lam yurd al ilma ilai to sai Allah yayi wa annabi Musa rarauka abin da ake nufi da rarauka shine kai abu a ce dan me kai sai aka yi masa irin wannan wai me yasa bai mayar da lamarin zuwa ga Allah bai ce Allah ne kadai ya sani fa awa Allahu ilaihi sai Allah ya masa sako na musamman anna li abdan bi majma'il bahrain cewa ina da wani bawa nawa yana nan a wata shiya ko ta unguwa wacce take da daura da inda tekuna guda biyu suka haɗu daura da inda tekuna guda biyu suka haɗu huwa a'lamu minka wannan bawan nawa yafi ka ilimi fa qala musa sai annabi musa ce ya rabbi wa kaifa li bihi ya ubangiji to ya zan yi in isa zuwa inda yake qala sai Allah ya ce ta'khudhu ma'aka hutan taj'alhu bi miktalin to ka dauki zakumi ka sanya kifi a cikin wannan zakumin ku tafi kuna amfani da kalmar zakumi a nan ba zanta ba ko to yana cikin abubuwan da ake zuba to a iya cewa birgame din amma dai birgame din yana dan bambanci da zakumi amma dukansu da birgame da zakumi da taskira duka abubuwa ne da ake adana abu a ciki shi ana ce masa zimbil ana ce masa miktal ko ka ce sango ko ka ce buhu duka ana iya faɗa watakila yanayin sana'ar tasu daban amma duka abu ɗaya ake yi da su to sai aka ce da shi ka ɗau birgame ko ka ɗau zakumi ko ka ɗau sango ko ka ɗau buhu ka saka kifi a ciki ku ta tafiya kai ta tafiya fa haithu ma faqattal huta fasammahu ka ɗauki wata alama duk sanda ka nemi wannan kifin ka rasa to wannan bawan nawa anan yake fa huwa thamma yana nan inda ka rasa kifin fa akhadahu tanfama ja'alahu bi miktal sai ya dauki ya samu kifi ya sanya shi a cikin buhu ko sanhu ko burgami thumma talaqa wa talaqa ma'ahu bifatahu yusha ibn yush bifatahu yusha ibn nun alaihi assalam sai suka tafi tare da yaransa abinda yasa aka ce masa yaransa saboda ya lazimce shi tsawon lokaci yana cikin mutum goma sha ɗaya da annabi musa ya tura domin su je su jiyo masa labarin a biladu kan'an filistin kenan kuma lokacin da bani isra'ila suka ce ba za su shiga cikin wannan gari ba saboda a ciki akwai wasu mutane masu azabar ƙarfi da yaƙi yana cikin arrajulani allazina an'ama Allahu alaihima yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ta suka ce udkhulu alaihimul bab ku yi kokari ku shiga fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun to shi yusha ibn nun yana cikin waɗannan mutane to dan haka ya lazimci annabi Musa alaihi salam har ma annabi Musa alaihi salam ya mishi alƙawarin cewa zai ci gaba da kula da al'amarin bani Isra'ila bayansa to daga nan kuma Allah madaukakin sarki ya ya ya masa annabta aka yi masa annabta sai ya zama shi ma yana cikin annabawan bani Isra'il kuma ya mulki bani Isra'ila kusan tsawon shekara 20 da wani abu a yadda malaman tarihi suke faɗa a bayan annabi Musa alaihi salam to Yusha ibn Nun alaihi salam yana cikin annabawan bani isra'ila shi yasa idan ka koma cikin attaura a tsohon alkawari kenan zaka ga idan kana gamawa da littattafai biyar na annabi Musa to sai kuma Yusha kana gama da book of Genesis shine na farko sai kuma littafi na biyu fitowa kenan wannan fara wannan fitowa sai kuma na abin nan kobo wannan sai na Deuteronomy sai numbers abin nan sai exodus shine fitowa ko sai leviticus sai numbers sai deuteronomy to daga ita sai kuma joshua book of joshua shine labarin annabi yusha wanda asalin sunansa hosha to daga baya kuma ko sun ce ko da ibriya ne yusha din allahu ala wadda da suka baya ne tarihiya saboda anan watakila daga nan kuma ba lalle ne mu ƙara samun ambatansa mai faɗi ba to shi yusha ibn nun alaihi salam sai annabi musa ya ɗauke shi suka tafi da shi hatta idza ataya sakharata har sai da suka je bakin gaba ta daidai mahadar tekun jordan kamar yadda malaman tarihi suka faɗa inda yake masabbul ma ne min naharil urdun na teku na kogin jordan ma'ana sun fito tun daga inda suke a hanyar tafiyar su Filistin watakila tun daga Sina har izuwa wajen yankin Jordan to a daidai wannan lokacin suna zuwa as-sakharata wada'a ru'usahuma sai suka dan kishin gida fanama sai bacci ya kama su wattaraban hutu fil miktal sai wannan kifin ya girgiza a cikin wannan sanho din ko wannan burgamin fakharaja sai kifi ya fito fasaqata fil bahari sai kawai kifin nan ya yi daken ya tsinduma a cikin wannan ruwan fatta kada sabila fil bahari saraba sai ya kama gabansa kawai ya ci gaba da tafiya wa amsaka Allahu anil huti jaryatal ma sai ubangiji subhanahu wataala ya rike wa wannan kifin gudanar ruwa fasara alaihi misla tab sai ya zama yadda ka san wato wata taga ce shiga nan ki fita nan falam mastaiqaza nasiya sahibahu an yukhbirahu bil hut lokacin da annan musa ya tashi sai shi abokin tafiyar annan musa ya manta bai gaya masa cewa ɗazufa kifin nan ya burwa ya yi tafiyarsa ba fantalaka baƙiyata yau mihima wa lailata huma sai suka tafi suka ci gaba da tafiya a wannan yinin da daren hatta idan kana min alghad har sai da aka je kashe gari ala musa li fatahu sai annan musa ya ce da wannan yaro nasa atina gada ana kawo mana kalacin mu mu samu mu dan taba laƙad lallai a wannan tafiya ta mun haɗu da wahala mun muna ta tafiya yanzu ba mu iso inda za mu je ba walam ya jid musa an nasaba annabi musa bai fara jin gajiyar tafiya ba hatta jawazal makana allazi amarahu allah bi har sai da ya ketare wurin da Allah ya ce anan za su ga wannan mutumin qala lahu fata fatahu sai wannan yaro nasa ya ce masa ara'aita id awayna ila sakharati ai ko baka labari lokacin da muka je bakin gabar tekun nan jikin dutsen nan fa inni nasitul huta wallahi nan na kyale kifin na manta shi wama ansanihu illa shaytan an azkurahu ba komai ne ya mantar da ni in tuna kifin ba in ba shedan ba wata kaza sabilahu fil bahri ajaban sai wannan kifi kuma ya kama gaban sa ya ci gaba da tafiya a cikin wannan ruwa abun mamaki qala yace fa kana al huti a sirban to dama su ma kifaye suna da garke irin nasu wali Musa wa fatahu ajab ko kuma fa kana lil huti saraban sai ya zanto shi wannan abu ya tafi kaman kawalweniya ya shuɗe wali Musa wa fatahu ajaban shi kuma annabi Musa da da ainihin wannan yaro nasa sai abin ya zai musu abin mamaki faƙala zalika ma kunna nabakh sai annabi Musa ya ce to ai wannan shine abin da muke nema fartadda ala athari ma sai suka juya akan sawunsu kasasan suna masu bibiya sawunsu a nan muka bi ta nan muka bi ai ga sawun mana suna komawa qala faraja'a yaqussani atharahuma sai suka juya suna bibiyar sawunsu hattan tahaya ila sakhrati har sai da suka tike ma wannan gabar da suka sauka daidai dutsen nan rajar fa idza rajulun sai ga wani mutum musajjan bi thawbin ya lulluba da wani tufafi fa sallama alaihi Musa sai annabi Musa ya masa sallama ya gaishe shi fa qala al khadir sai shi wannan mutumin da ake kiransa khadir yace da annabi Musa wa annabi abdika salam ya akai ake irin wannan gaisuwar a garin ku fa qala ana Musa sai ce an aini ne Musa fa qala Musa bani Isra'il kana so ka ce min kai ne Musan bani Isra'il قال نعم سيتي إيه أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا نازو دنك كويا من أبن دأك كويا دكي إرن نشريا قال سيتي إنك لن تستطيع معي صبرا أي بذاك إيه جمريبا إن كان تاردني da kaga abu sai ka tambaya ya Musa inni ala ilmin ni ina da wani ilimi min ilmin lahi allamanihi ilimi ne na Allah da ya sanar shi ni shi la ta'lamuhu anta kai baka san irin wannan ilimin ba wa anta ala ilmin min ilmin lahi allamakahu Allah wala a'lamu kai ma kuma akwai ilimin da Allah ya sanar da kai wanda ni ban sani ba qala Musa sai Musa ce satajiduni insha Allah sabiran zaka same ni da ikon Allah mai jimri ne ni wala a'si laka amran kuma bazan taba saba maka wani al'amari ba qala lahu al-khadir sai khidir yace masa fa in ittaba'tani to na yadda amma in ka bi ni fala tasalni an shay'in kada ka tambaye ni wani abu da kaga na aikata hatta uhditha laka minhu dhikran har sai na gaya maka me yasa ne har sai na fara maka da ambato ma'ana har sai na gaya maka minhu game da wannan abin na ce maka wannan abin na yi shi ne saboda kaza fantalaka yamshiyani ala sahilil bahari sai suka cira ta suna tafiya akan gabar teku ai ba mu zo fassara ba tukunna muna nan tafa insha Allah famarrat safinatun sai wani jirgin ruwa ya zo ya gifta fa kallamahum sai shi khadir din ya musu magana an yahmiluhu akan cewa za su hau wannan jirgin ruwa fa arafu al khadira sai suka gane khadir fa hammaluhu bighairi naulin sai suka ɗauki annabi Musa da Khadir ba tare da sun karɓi kuɗin fito ba ba tare da sun biya kuɗin hawan jirgin ba falan ma rakiba fi safinati lokacin da annabi Musa da Khadir suka hau kan wannan jirgin ruwa lam yafja'a illa wal khadiru qad qala'a lawhan min alwahi safinati bil qaddumi kawai sai ga Khadir ya tashi ya dau wata kurada irin ɗan ƙaramin gatarin da ake saran nama da shi kawai shi ne alƙaddum bi tashdidid dal in kuma ka ce alƙadum to kuma gari ne shi aka yi saɓani akan hadisin ikhtatana ibrahimu alaihi salam bil qaddumi a wata nusa kuma bil qadumi annabi ibrahim ne yayi wa kansa shayi yayi wa kansa kaciya da kurada ko kuma a garin qaddu a garin qaddu bilkaddumi wato sai ya ɗauki wani gatari ko kurada ya tafi dinga sara wani allo daga cikin allon nan jirgin faƙala lahu musa sai annan musa ya ce kad hammaluna bi ghairi naulin mutanen nan fa ɗaukan mu suka yi ba tare da mun biya komai ba fa'amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha sai ka tashi ka tafi jirgin su na ruwa ka zo ka lalata musu shi dan ka janyo mutanen ciki su mutu a ƙarshe zaka ja mutane su mutu laqad jita shay'an imran lalle ka zo da wani babban lamari qala sai khadir yace masa alam aqul laka in alam aqul ba te da na faɗa ba tintini innaka lan tastati'a ma'iya sabran ba za ka iya tafiya da ni ka yi jimiri ka jure har sai na baka labari ba qala sai annabi Musa ce la tu'akhidni bima nasi kakka kama ni da laifin abin da na manta mantawa ne ai na manta ka mun yi wannan yarjejeniyar da wala turhiqni karka kallafa mini usran wato takurawa min amri a cikin lamarina ba a jisar kakka ce min na manta ma sai ka kama ni qala ya ce wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanatil ula min musa nisyan tabbas wannan tankawar da annabi musa ya ta farko mantawa ya ƙala wa ja'a usfurun fa nazala ala harfis safina sai ga wani tsuntsu ya zo ya sauka a gefen ita shi jirgin ruwa fa naqara fil bahri naqaratan kawai sai je ya ya tsatsagi ruwa ya tsoma bakinsa ya tsago wani abu a cikin wannan ruwan faƙala lahul khadir sai annabi khadir yake ce khadir yake cewa da annabi musa ma ilmi wa ilmika idan da za a ɗauki ilimina a tattara da iliminka gaba ɗaya a haɗa su a sikeli fi ilmin lahi sannan a hango ilimin allah a inda yake to a ce ya za a ga iliminmu da ilimin Allah to iliminmu da naka da nawa gaba ɗaya bai ko illa mislu ma na ƙasa hadal usfuru min hadal ba kaga wannan dan cakar da tsuntsun nan yawa ruwan nan ya rage wani abu a cikin ruwan ya ce ce to kamar bai fuci haka ba a cikin ilimin Allah ma'ana mu ilimin mu bai fi kamar a ce tsuntsu ne ya saka bakinsa ya tsatsagi ruwa a cikin teku ba in kharaja min as-safinati sannan suka fita daga wannan jirgin ruwan fa bainama huma yamshiyani ala sahil na shi yace to wannan ya fi tsanani fiye da na farko qala sai annabi Musa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'daha in na ƙara tambayar ka wani abu fala tusahibni in dai bayan wannan to karka ma tafi da ni karka abokance ni qad balagtu min ladunni udhran to wannan shine karshen abin da zan iya dai na hanzari ko kuma ka gama yanke hanzari a gare ni duk wani abu da ya kamata kai kai fan talaqa sai suka tafi hatta idza ataya ahla qaryatin har sai da suka zuwa wani mutanen wani gari istat'ama ahliha ahliha sai suka nemi mutanen garin su ba su abinci a matsayin su na baki fa abaw an yudayifu ma sai suka sauke su a matsayin baki to bayan sun bar garin suna raba-raba suna neman inda za su kwana su ci abinci fawaje da fi haji daren sai suka ga wani bango ginanne a garin babba mai girma wanda a zahiri kamar ado ne ma a garin faduwarsa kamar wato bayyanar ko kuma kamar tafiyar wani wani abu ne mai mahimmanci a garin wanda in an gani za a iya gane garin kama a ce kofar gari za ta rushe yuridu an yankadda shi wannan bangon yana dab da zai ruguje ba a kamahu kawai sai khadir ya sa hannunsa ya miƙar da wannan garin wannan bangon yana shirin faduwa sai ya mai da shi a tsaye nan musa ya ga abin al'ajabi amma tun da ka san annabi da yake da mu'jiza ai dan ya ga mu'jiza abin ba zai ba zai ba zai daga mar hankali ala sai ya ce laushi ita da kasu yadda mutanen nan suka kisi mana wato abin nan yuri da an yi ƙadda ƙala ma'ilun ya faɗo ƙalar khadir biya dihi sai khadir ya sa hannunsa fa a ƙamuhu ya tsaye da shi ƙala musa sai annan musa ya ce ƙaumun a taina hun falam yut'imuna wa lam yudayyifuna mutane ba su ba mu abinci ba su ba mu masauki ba kai kuma ka zo ka yi musu wannan aiki gagarumi laushi ita da za ka so ka dakatatawa latta khasta alaihi ajaran ka ce su biya mu ladan wannan aikin da kai musu qala sai khadir yace hadha firaqu baini wa bainak wannan shine maraba tsakanina da kai sabunabbiuka bi tawil ma lam tastati alaihi sabra to yanzu zan baka fassara da fashin bakin abin da ka kasa jurewa ka yi haƙuri ka ga me zai faru فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتشي وددنا أن موسى كان صبرا من يفاتن إنما دي أتي أنه موسى ياي جوريا حتى يقص الله علينا خبره من خبرهما har Allah ya ba mu har Allah ya ba mu labarin abin da ya faru game da har Allah ya ba mu labarin me ya faru tsakaninsa da annabi Khadir a tsawon tafiyarsu to wani hadisin dogon hadisi shine Imam al-Bukhari ya rawaito wanda yana da ruwayoyi daban-daban ruwayar Ubay ibn Ka'ab Abul Munzir Allah ya kare da a gare shi to yanzu bari mu sake komawa waɗannan ayoyin musamman da yake naga Allah ramma yana jin bacci bari ya ƙara karanto mana ayar farko id qala Musa li fatahu
wa in qala Musa li fatahu la abra'u hatta abluga majma'a al-bahrayn la abrahu حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا barakallahu fik hasbuk to anan Allah ya ce wa idh qala Musa ka basu labarin lokacin da annabi Musa ibn Imran annabin da Allah ya aika wa bani Isra'ila qala li fatahu ya gaya wa yaransa al fata shine azzakaru shab matashi amma namiji macensa kuma ana ce mata fatatu sannan kuma daga baya ana faɗarsa ana nufin wanda yake biye da kai ko da babba ne yana da shekaru ko da yana da shekaru sai a ce fataka to ya ce la abrahu ai la azalu sa'iran ba zan gushe ba ina tafiya asali ma'khudh na min qaulika barihar rajulu barahan idan mutum ya tafi ya bar waje kamar yadda ya zo a cikin suratu yusuf falan abrahal arda ba zan bar wannan wajen ba hatta ya azana li abi to wa idh qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain ni bazan bazan bar wajen nan ba har sai na kai majma'ul bahrain to na ba ku labari akan waye fatahu din shine yusha'u ibn nun alaihi salam wanda yake yusha ibn nun dinnan dan uwan annabi Musa ne a nasaba game da abin da ya shafi kasancewa su dukkan su ƴan bani Isra'ila ne kuma ya kasance tare da annabi Musa tsawon lokaci hadimin annabi Musa ne sun ce shi ya fito ne daga jikokin Afraim wasu kuma sun ce a'a mahaifiyarsa ita ce ‘yar uwar annabi Musa salam shi ma jikan annabi Ibrahim ne idan ka bi salsala suna haɗuwa da annabi Musa a asalin kakansu annabi Yaƙo to shi ne Yusha Ubunanun salam sun tafi tare da annabi Musa domin amsa wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa cewa yayi tafiya har sai ya je mahadar teku inda duk ya rasa kifinsa to fa samma huwa to wannan wajen anan ne wannan bawan Allah yake to wajen bayanin hakikanin ina ne majma'ul bahrain din an ce ba waje a bisa dukkan alamu a yanda aka bada labarin wajen yayi kama da ardu filastin nan garin Filistin wato amma Filistin din ba cikin inda Filistin take a yanzu ba fadinta wanda daidai inda magudana ta kogin Jordan kusa da wani wuri da ake kiransa Buhairatu Tabariya wacce ta zo a cikin labarin Dujal mai tsayi din nan to a wannan wajen ne annabi Musa ya taho daga inda yake har sai da ikai wannan wajen nan ne majma'ul bahrain inda ruwa ya haɗu tsakanin tekuna guda to amma nan ba a nassanta mana wajen ba saboda ba sanin wajen ne ke da mahimmanci ba sanin abin da ya faru a wajen ne au amdiya na yadda idan dai ban ga wannan wajen ba to zan ci gaba tafiya amdiya hukuban in shuɗar da zamanin nika ina ta tafiya sai dai in mutu amma ba zan tsaya ba har sai na ga wannan wajen al-huqbu ko kuma hukub a nan jam'i ne na hukba ko hikba hidba din kuma shine shekaru 80 idan aka yi shekara 80 to shine an yi hidbatun shine littafin Usman al-Khamis hidbatun min at-tarikh ko ko hukbatun min at-tarikh ana cewa hidba ana cewa hukba jam'in sa shine hukub ko kuma ahqab kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul nabi labisina fiha ahqaban za su zauna a cikin wuta shekaru aru aru to shi balarabe da yake 80 tana da muhimmanci a wurin sa sai ya dauki jinkin shekaru 80 sai ya musu suna to aw amdiya hukuban ko zan yi tafiya shekaru aru aru ba zan dena ba har sai na kai na ga wannan mutum to haka Allah ya ce falamma balaga majma'a bainahum فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا
to Allah ya ce falamma balaga majma'a bainihima lokacin da suka zo majma'a bainihima matattarar tsakanin wayannan tekunan guda biyu to nasiya hutauma da suka kwanta suka yi bacci suka tashi sai suka manta ko kuma nasiya hutauma da suka kwanta nasiya hutauma sai suka manta kifin cewa yana tare da su su tsaya sun sa masa ido ba ai nasiya an yuraqiba halahu suka manta ba su tsaya su kula da wannan kifin ba kar a zuwa dauke musu shi ko kuma bayan sun tashi din nasiya an yuraqiba halahu abaqin huwa har yanzu kifin nan yana nan lazala huwa fi maktalihi yana nan a cikin wannan sauhan ko burgaman ko kuma dai baya nan to wannan sun manta fattakhadha sabilahu wannan kifi ittakhadha sabilahu sai ya kama tafarkinsa fil bahari jawaza bayan annabi Musa da shi da Yusha ibn Nun sun huce majma'al bahraini nasiya hutahuma falamma jawaza qala li fatahu sai yace da yusha ibn nun alayhi salam atina ana kawo mana kalacin mu alghada'u shine abinda ake ci na abinci bayan rana ta dada wanda ake ci kafin shi shine alfatu ko alfutu shine da Hausa muke cewa karin kumallo shine alfutur ko alfatur wanda kuma ake ci bayan karin kumallo a al'adance shine alghadau shine ake ce masa da Hausa me a Hausa da dai ana cewa kalace ko duk da dai wasu sun na taɓa faɗa ka wani min istidraki yace ai kalace sunan kowane abinci ne amma abin da yasa ina abincin dare to shi kuma abincin dare yana da nasa sunan shine al'asha amma kaman akwai wata kalma da mamman shata ya taɓa faɗa a cikin waƙar da yake garban buci aka yi ta saɓani akan shin suna ne ga magari na abincin dare ko kuma dai wani suna ne na wannan yankin ko kuma ba haka yake nufi ba da farfesa yana kusa da sai mu tambaye shi domin makaru ya ce wai sai gashi ya zo ko gefen magariba ana ta jiɗi sai wasu masana suka ce wannan jiɗi ɗin ana nufin abincin dare abincin da ake ci da daddare to ni a bibiyar da nake sai na samu cikin sauki duk inda balarabe ya ce algada to ya yi kama da abin da bahaushe yake cewa kalace mu kuma a can wurinmu gaskiya an ce kalace a yankinmu hausar yamma kenan zan ce ko nan ce hausar gabas ko eh hausar bobayi kiɗan kila ce hausar bobayi to kama hausa gabas din kaka ce kalace yawanci ba na dare ba ne don wani lokacin ma suna cewa kalacen safe eh na'am suwa suke cewa kalace katsinawa ko wannan dai sai mun koma farfesa bunzu Allah ya kara masa lafiya ala kulli hal wannan abincin da su annabi Musa suka bari wato abincin da za su ci ne sawa'un kalace ya zama sunan kowane abinci ne na safe da na dare da na da na maraice ko kuma a'a abincin ranar ne wanda ake cewa wanda ni na zaba a matsayin shine kalace a koma wani iri ne dai abin da suka taho za su ci ne ce atina gada'ana wannan yana ɗaya daga cikin ƙwarewa alkur'ani wajen sarrafa harshe bai ce aci na ta'amana ba domin ya baka ka yi tunani a wani irin lokaci ne wannan abin ya faru kaga ya baka clear picture na lokacin da abin ya faru ba da daddare ba ne ba da sassafa ba ne abincin da balarabe yake ci kuma ziya'a in ƙara muku nukta wanda yake ci kuma bayan ya yi azumi shine iftar iftar daban da fatur fatur shine na safe iftar kuma wanda ake ci bayan an sha ruwa ko wanda ake shan ruwa da shi shi yasa man aftara sa'iman zaka iya cewa aftartu idan bayan sai da kai azumi ne amma fatartu ai tanawaltu al-fatura wa aftartu tanawaltu ta'ama iftari to sai Allah ya ce atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ka kawo mana gada'ana abinda zamu ci a wannan lokacin laqad laqina min safarina hadha nasaba a shi yasa malaman tafsiri suka ce shi kansa alghada'u din mushtaqqun ne min alghadwati an samo shi ne daga alghadwa alghadwa kuma shine farkon yini balma da Hausa ana ce masa jijjifi irin fitar sassafen nan amma sun ijma'i akan cewa an ce alghada'u ana nufin ta'amun nahari kenan abincin rana abincin da ake ci a rana atina ana ka ba mu abincinmu da za mu ci da rana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhra قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا Allah yake cewa qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati qala sai yusha'u yace da annabi Musa ara'aita baka lura ba ara'aita iz awayna ila as-sakhrati lokacin da muka zo bakin wannan dutsen inda gafar teku take fa inni nasitul huta ai anan ne na manta kifin na bashi nasitu nasituhu bi ma'ana taraktu zikirahu na manta shi gaba ɗaya bai faɗo min ba fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa shaitan ansanihu illa shaitan kaga wannan ya saba wa abin da ka saba ji na tsarin ginin larabci akan lamiri آه، الضمير ضمير الغائب المفرد المتصل هذا ذلك وما أنسانيه فما قراءة حفص عن عاصم قراءة شيء سبعية متواترة وما أنسانيه بضم هاء الضمير على أصل الضمير وأنكم اللغة dan haka ya halatta a yi haka luga ce fasiha sai dai wanda ya fi shahara shine a yi wa ha'un ɗin kisra an gane ko sannan shu'ba da kuma jumhur na alqura'u tis'a su kuma suna karantawa ma an sanihi illa shaytan an azkura shaytan ne ya mantar da ni kar in man kar in tuna wannan kifin sai kuma ban tuna anan kaga akwai jingina mummunan aiki zuwa ga shaytan kyakkyawa kuma sai a jingina shi zuwa ga Allah shi yasa idan abu ya faru sai ka ce shaytan ya mantar da ni kar ka ce Allah ya mantar da ni ko da asalin mantuwar sai Allah ya so ya yadda sannan ake mantawa amma dai ita mantuwa sai a jingina ta zuwa ga Allah zuwa ga shaidan afwan sannan idan kuma ma baka jingina ta zuwa shaidan ba to sai ka gina ta akan mabniyul lil majhul ka ce unsitu an mantar da ni unsitu kamar yadda manzo Allah sama yake cewa inni in, inni unas inni ansa au unassa li asunna ya ce nakan yi mantuwa ko a mantar da ni bai ce au an san au yin sinin lahu ba a inni an sa au unassa li a sunna in kaga an mantar da ni abu to wata shari'ar za a kawo a gaya maka cewa idan mutum ya yi mantuwa ga yadda zai yi ba wai saboda gazawa ne da rashin mai da hankali ba an azkurahu wato wannan mantuwar shine na kasa tuna kifin wata kaza sabila fil bahari ajaban kawai abun mamaki tunda ba a saba ganin kifi yayi tafiya ba bayan kuma gashi an riga an sarrafa shi sarrafa wadda za a ci balma waɗansu suna cewa shi fa wannan kifin har ma sun fara gutsirarsa sun fara gwaguyar wani bangare na jikinsa amma kuma ya kama jikinsa wasu suna nakalto maganganu da yawa akan cewa wai wannan ruwa daidai wajen nan akwai wani ruwa da ya kira samakul haya shi wannan ruwan ba zai taba taba wani abu ba sai ya tashi da ransa to sai Allah ya koya wannan sirrin na rayuwa a wajen da haka da ya taba kifin sai kifin kawai ya tashi kuma wai da kifin ya tafi saboda an riga an gwagwi wani bangare nasa to sai kuma ya ci gaba da hayayyafa ma duk kifayen da ya hayayyafa wai har zuwa lokacin da suke faɗan maganar ana iya samun jinsin jikoki da kunni na wannan kifi ya ma zama har akwai ma ire-iren wannan kifin yanzu a duniya to amma gaskiya wannan magana ce da ma anzalallahu biha min sultan ba ba ba kanka ma mai da hankalinka akan kallafawa kanka sai ka ma fahimci wannan tunda da yana da matukar muhimmanci to da zaka ga an faɗe shi to watta kaza sabilahu fil bahari sai wannan kifin a jabal abin mamaki ya kama gabansa ya tafiyarsa wannan shine abin da malaman tafsiri suka ce ittakhadha sabilahu fil bahri ajaban dinnan ta'aliki ne shi Yusha ibn Nun din yayi wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai akan cewa dan ma annabi Musa alaihi salam yayi masa uzuri ibn atiya Allah ya kansa da rama yake cewa zai yiwu a ce wata kan sabila hudun nan ba yusha'u ne ya faɗa ba Allah ne ya faɗa domin a ƙara yi wa kissar dajiya yadda zancen yake shine ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkura to an gama zance sai Allah ya ce da ya manta shin wata kaza sabila fil bahri ajaban wannan sai ya zama maganar ubangiji ce subhanahu wata'ala kowanne ka ɗauka wannan kissar dai za ta iya cika ta kammala ƙala zalika ƙala zalika ma kunna nabur fautadda ala atharihima qasasa ƙala sai ce annabi Musa ya ce da shi wannan yaro da suke tafiya da shi nasa annabi Yusha zalika ma kunna nabghi to ai wannan shine abin da muke bida wannan shine abin da muke nema domin abin da muka fito yi kenan gabaki ɗaya a masahib wannan nabri ɗin ba a sanya mata ya'un ba sai aka bashi a haka wannan haka masu haka nusat na, na, masahib gaba ɗaya suka yi ijima'i akan rubuta shi wasu malaman suka ce mura'atan ne lil waqf domin za ka iya tsayawa a daidai wajen wakafi ne cikakken wakafi sun so su tabbatar da cewa daidai nan a nan ya kamata ka tsaya amma a kira'an nafi'u warshu da kalun kenan da abu amr albasari da alil kisa'i da abu ja'far sai ya zamanto suna shafa ya'un ɗin wakfan da yaƙo alhadarami ibn kasir da yaqub al-hadarani qira'ar habba kufiyun asim da hamza da ibn amir banda kisa'i kenan su kuma suna yin suna suna shafe tawassulan waqfan sannan sai kuma qira'ar nafi'u da abu amr da alil kisa'i da abu ja'far su kuma suna shafe ta waqfan suna isbatin tawassulan zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa sai suka juya الارتداد شيني جويا ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه من يرتد من من يرتد منكم ده من يرتد منكم kun ga qira'ata ne ko an dinihi nan kuma fartadda sai suka koma ala atharihima akan sawun su da suka bari kasasan suna bibiyar wannan sawun nasu domin su gano inda suka bar wannan kifin fa wajada abdul min fa wajada abdul عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
qala sai Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina anan sai suka samu bawa a cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama min indina daga wajenmu wa'allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi wani ilimi na musamman min ladunna daga gare mu an karko daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi kamar yadda bukhari ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna ma sumiyal khadira annahu jalasa ala farwatin bayda fa idha hiya tahtazzu min khalfihi khadara wato abin da yasa ake kiransa da suna al khadir saboda ya taba zama akan wata shimfiɗa ta fata fara farwa rigar sanyi ta fata ko rigar fata ko shimfiɗar fata kawai sai gashi tahtazzu min khalfihi khadra sai gashi tana motsi a ƙasansa ta zama koriya to kawai sai ake kiransa suna alkhadir to shine abdan min ibadina din kamar yadda muka ji a cikin hadisi atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama mai fadi daga gare mu to wannan rahmar ko shakka babu wasu malaman suna fassara ta da annabta wasu ko malaman suna fassara ta da wasu abubuwa daban na bin Allah subhanahu wataala da ta goma shi da Allah ya masa ta karbuwa a wajen mutane wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi wani ilimi daga gare mu to anan akwai bincike mai zurfi akan abin da ya shafi al-khadir alaihi salam shin annabi ne shi ko waliyin Allah ne shi abubuwan da khadir yayi karama ce ko mu'jiza ne kuma da Allah ya ce wa allamnahu min ladunna ilma akwai sufaye da suke magana akan ilmul ladunni wani ilimi da ake kira ilmin ladunni duk da cewa ba asalin mustalah ne sufi baht ba amma sai su shi a sufiya ilmin ladunni wato wani ilimi na musamman daga Allah ana kiransa ilmin ladunni din haka muke ce mishi da Hausa ma yana da wayansu bayanai na musamman da suke yi wanda a bisa la'akari da irin wannan matsalar ta ilmin ladunni a makumi na sufiya aka samu wasu suka zabce suka saki hanya suke ganin cewa mutum zai iya yin wani abu wanda ya saba wa za'irin shari'a to sai a bar shi a matsayin hakika ce wannan abun da wani ilimi na musamman wanda baya cikin wahayi da aka saukar wa annabi wanda shi waliyi ne yake da wannan masaniyar kawai don haka ko saƙo ne ma kawai haka Allah ya ce a yi wa kullum shaikhika wala tarud walau min ma'siyatin idan turid in shehin ka yi abu kawai kakkamayar masa da raddi to mai wakiltar sakkwata ta kudu majalisar dokoki ta jihar sakkwato to dan majalisar mai wakiltar sakkwata ta kudu honorable mustapha abdullahi ya ba da taimakon marayu naira dubu ɗari allah ya saka masa da alkhairi sannan wata baiwar allah hajiya hadiza gidan igwai ta ba da taimakon marayu naira dubu ashirin kamar yadda muka sanar a karatun jiya da daddare allah ya sa ka da alkhairi muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد تو تو تو ga professor ana ganin kaman zai bana zai bana abincin safe ai shi ne suke kira karin kumallo ko shi ne karin kumallo sai kuma dare ai a shi ne kalaci shi ne kalaci sai kuma da rana ne na ba a hawa kuma daga nan haka tofiya na in gona an ka tashi masa da domin na
ka Ina- gani wanda ba a yi gona an ka tashi ba ya zama fada to ina fata ya rike wannan ya dai shiga cikin rikodin ko